الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وصلنا بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan yini a cikin bulugul maram kan mu mance yau muna 22-28 afwan ga watan rabi'u thani ko akhir hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan 11 miladiya na da 2022 sati da ya gabata muna cikin babu da'awa wal bayyinat babi wanda yake karantar da mu da'awa kai ƙara ko koke ko kirari da wani abu haƙƙinka ne wani ya zalunta walbayinat kuma da kawo dalili hujjoji da shaidu muna mun karanci hadisin anas da jabir wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi da yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان بيان وانا حديثي يا gabata a takaice shi ne faɗa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce dukkan wanda ya rantsuwa akan mimbari na wannan da rantsuwa wadda ta zamanto ta zunubi ta ƙarya to ya yi dakon mazaunin shi a wutar jahannam wannan malamai sun yi bayanin cewa akwai nau'i na kaburara hukumci da hukuba lura da bagire da zamani akwai wuraren da mutum idan ya yi zunubi sai zamanto wannan zunubi ya girma haka wani zamunna don allah yaran na kuma su akwai wasu wasu lokuta wanda idan mutum kazalika ya yi wani aikin zunubi to wannan sai zamanto hallau wannan ana kabrara zunubin wannan za mu tashi kan hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة فمنعه من ابن من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعض العصر فحلف له بالله لا لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه وانا حديثي كما عند مكغني أبو هريرة wanda mafi shaharar sunan shi Abdurrahman bin Sakhar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin skar tabbata gare shi yace thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutane guda uku Allah madaukaki ba zai musu magana ba ranar kiyama kuma hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai wa kowa bawan shi magana babu wani ɗan tamfara shi tsakaninsu wa'annan mutane Allah madaukaki ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba malam yace hadha kinayatun an ghadabihi ta'ala wannan akwai zaurancen zance game da fushin Allah madaukaki a kansu wa isharatun ila hirmanihim min rahmati kuma akwai nuni daga haramtar da su rahma Allah madaukaki wala yuzakkihim ay la yutahhiruhum min adna dhunubi bil maghfira Allah ba zai tsarkakar da su ba daga dauda ta zunubai da gafara walahum azabun alim suna da azaba mai radadi wa'annan su ne guda uku rajulun ala fadli ma'in bil falat mutumin da yake iya da sauran ruwa a sahara falat ardu falat wurin da ya zamanto wuri ne na halaka babu ruwa famana'ahum min ibn sabil wannan mutum sai ya hana wani matafiyi wannan ruwa alhali kuma baya da bukatarsu saurare na ruwa ya biya bukatun shi ya sha ya shayar dabbobin shi har ya yi guzuri sauran ruwan kuma sai ga wani wanda ya zama to iya so ya huce bako zai huce kuma ya hana shi wannan ruwa wannan Allah madaukaki ba zai ba zai kalle shi ba ba zai mai magana ba kuma iya da azaba mai radadi ranar kiyama wa rajulun baya rajulin rajulan da mutumin da ya saida wa wani mutum bi sil'atin ya saida mai wani kaya ko abin saidawa ba'da al'asri bayan sallar la'asar fa halafa lahu billahi wannan mai saidawa yayi rantsuwa yawa wannan mai sayi rantsuwa da Allah la akhadha bi kaza wa kaza yace wallahi ne ma kaza da kaza na sayi ta fa mana'ahu nam fa sadda wa saddaqahu wannan mutum mai sai ya gaskatar da shi wa huwa ala ghairi zalik alhali kuma ba haka nan ya sayi ta ba wa rajulun baya imaman la yubayi'uhu illa lidunya da mutumin da yawa wani shugaba mubaya'a yarjejeniya amsa biyayya ya mishi biyayya game da bin Allah madaukaki da bin shi idan ba saban Allah bane ba kuma bai mai mubaya'a wannan ba sai dan duniya kawai fa'in atahu minha waffa idan ya bashi daga wannan duniya abin da yake nema na duniya sai ya cika wannan alwashi da ya dauka na alkawalin mishbiyayya wa in lam yu'tihi idan kuma bai bashi ba lam yafi to zaka same shi bayya cika wannan mubaya'a dai muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi Imam Sunani rahimahullahu yake cewa qawluhu ala fadli ma'in a bisa wani sauran ruwa ai alama in fadilin an kifayati a bisa wani sauran ruwa da yi wanda bayya bukata ya biya bukatun shi ya yi saura fa haza man la hajata ilaihi man huwa muhtajun lahu wannan hana abinda bayya bukatuwa ya zuwa gare shi ne ga wanda yake bukatuwar shi wa taqaddama al-kalamu alaihi fi kitabil bay' mala ya ce kuma magana wannan ta gabata a cikin ɓangare ko kitabul bai wanda yake bayanin kasuwanci cinikayya wa qawluhu fa saddaqahu ay al mushtari wannan mai sayi sai gaskatar da shi wa damiru huwa lil akh lil akhd damirun wannan na huwa damiru huwa da ya koma na amsa ne ko sayi masdaru qawlihi la akhadha lidalalati lidalalati fi'lihi alayhi misal kwatamcin da Allah madaukaki da ya ce, I'idulu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan yin adalcin shine wanda ya zamanto yahi kusanci zuwa samun taqwa ay wal akhdhu ala ghairi ma halafa alai wa hadha irtakaba amrayn azimain wannan mutum mai saidawa ya aikata al'amurra biyu masu girma masu zunubi manya-manyan zunubai alhalfu billah na farko da yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya wal kadhibu fi qimati sil'a kuma yayi ƙarya hallau a kudin wannan kaya wanda ba haka nan bane yace ya saye su shi ma kaza da kaza wa khassa ba'da al-asr li sharaf al-waqt kuma an kebe zamanin la'asar saboda daukaka da girman wannan lokaci na la'asar kuma haka za mu ji Allah madaukaki na rantsuwa wal asr innal insana lafi khusr yarja malamai sun yi sabani akan wasu sun taya kan cewa lokacin la'asar ne wasu kuma sun taya kan lokaci gaba daya ay al'asr ad-dahr wa huwa min adillati man ghallaza biz-zaman kuma wannan hadisi dalili ne ga wanda suka tahi kan cewa zamani dalilin zamani hukunci na kabrara kamar yadda muka gani a hadisin da ya wuce wa qawluhu baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya faɗa shi da yace yawa wani shugaba mubaya'a bai mai wannan mubaya'a ba sai dan duniya kamar yadda muke da a wannan zamani namu na siyasa zaka duk gwagwarmayar da 'yan siyasa suke yi ba dan Allah ba ake dan duniya ne zaka ga ana tare da zaran an yi alwashi an ɗau alkawari za a ma minista kaza ko za a ma direktar kaza kaga shiru sai kai watsi ka koma wata jam'iyya daban kai tawaye dama wannan kuma dama dan duniya dan duniya akai shine yace la li ajli dunya fa innaha niyyatun ghairu salihah domin wannan niyyar mutum niyya ce munanna ba nagartatta ba ba mai kyau bace ba wali adamil wafa'i bil khuruji anil ata kuma dalilin rishin cika wannan alkawali hallau sai yayi watsi da yin da mishi biyayya wa tafriqi al jama'a kuma sai zamanto sababi ne na watsa kawunan ko haduwan mutane wal aslu fi bai'atil imami an yuqsada biha iqamatu shari'a kuma a asli na mubaya'a da za a wa wani shugaba shine akan cewa ya tsaida shari'a akan tsaida shari'a ne wal amal bil haqq da yin aiki da gaskiya kima ma amara Allah bi ikamatihi domin a tsaida abinda Allah madaukaki yayi umarni da tsaida shi wa bi hadami ma amara Allah bi hadamihi domin kuma a rogazar da abinda Allah madaukaki yayi umarni a rogazar da shi qala wa waqa fil bukhari an samu wata ruwaya daga wajen Imam al-Bukhari wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-asr da mutumin da yayi rantsuwa da rantsuwa ta ƙarya bayan la'asar li yaqta biha mala rajulin muslim ba dan komai ba saboda ya yanki dukiyar wani mutum musulmi kenan ya karbi dukiyar wani musulmi yayi wannan rantsuwa bayan la'asar fa yakunu man tawa'ada bi hadha an-naw'i min al-wa'id arba'a sai kasance iya daga cikin wa'anda aka musu narkon azaba da suka kasance su guda hudu, kina an samu daɗin ƙarin guda. Wafi Muslim, hallo an samu wata ruwaya a cikin sahihi Muslim mis hadisi Abi Huraira, kwatamcin hadisi Abi Huraira kala wa shaikhun zanin da dattijo wanda ya zamanto mazinaci, ga dattijantaka kuma ga zina, a lokacin da ya zamanto shiriwa da kame kai da runguma Allah maɗaukaki domin gab da yake da lahira kuma sai ya kiyaye zamanto ya karkata ya zuwa sabon Allah zina to wannan shi ma Allah maɗaukaki ba zai kalle shi ba ba zai mai magana ba kuma iya da azaba mai raɗaɗi wa malikun kazzab kuma da shugaba wanda ya zamanto makaryaci ne sarki wanda ya zamanto ko shugaba wanda ya zamanto makaryaci ne wa a'ilun mustakbir sannan kuma da talaka wanda ya zama to mai girman kai shi ma irin wa'annan Allah maɗaukaki ba zai kalle su ba da rahama ba zai musu magana ba sannan kuma a gobe kiyama suna da azaba mai radadi wa akhraja aidan min hadith abi dhar ya fitar da hallau daga hadisin abu dhar marfu'an ya dangana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mutane guda uku Allah maɗaukaki ba zai musu magana ba ranar kiyama almannanu alladhi la yu'ti shay'an illa minna mutum mai guri wanda bayya ba da wani abu sai dan ya gorawa mutum shi ma wannan har na ya shiga cikin jerin gwanan wanda Allah maɗaukaki ba zai kalle su ranar kiyama ba wal munfiqu sil'atahu bil halfi fajir da wanda zai sai da kayan sai da wace da rantsuwa ta ƙarya kuma wannan ma so tare ana samun shi an kasuwa aka ga mutum iya taran tsaran sai kuma wallahi ka duba rayuwar irin wannan mutane ƙarshen su ƙarshen rayuwar su sai kaga rayuwa ce wadda ta zama to ta wahala kuma da zai dauki dukiyar mutane da rantsuwa ta ƙarya ya ce wal misbilu izara da wanda zai yi ƙarshen wandan shi ko rigar shi ko abin da ya kama da haka ya wuce idan sau shi ma wannan haka nan gobe kiyama Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahma kuma ba zai mai magana ba kuma iya da azaba mai radadi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ce ma asfalal ka'baini finnar abin da yake kasan idan sauto iya cikin wuta kuma wannan hallau abubuwa ne wanda an jarrabi matasanmu a wannan zamani zaka ga mutum iya jan wando ko da yake yanzu hallau wani sabon zamani ya shiga na sa wando sai da leda ba a bayani ba ka ka ja shi ba sai ka zamna ka sa leda a kawa kada ka sa wando in za ka tube hakan almuhim jan wando ko riga ga bangare na namiji haramun ne nam قال فيحصل من مجموع الأحاديث تسع خصال إن حملنا المتفق المنفق سلعته بالحلف الكاذب malai yace idan aka tattara wannan hadisai za mu samu mutane guda tara idan mun ɗauki wanda yake sai da kayan kaso shi da rantsuwa ta ƙarya wallazi halafa ba'da al'asr da wanda ya rantsuwa bayan la'asar laqad a'tiya kaza wa kaza cewa shi ma an bashi kaza da kaza shay'an wahid in mun ɗauki wannan duka matsayin su guda to za mu samu mutane guda tara kenan wa in ja'alnahuma shay'aini idan kuma mun sanya su abubuwa ne guda biyu mutane ne guda biyu daban-daban kama huwa zahir kamar yanda ya zamanto a zahiri fa innal munfiq sil'atahu bil kadhib a'am wanda ya saida abin saidawa shi da ƙarya ya hi ɗaukar kwaɗi min alladhi yahlif ga wanda yake rantsuwa laqad utiya fatakunu ashara kenan sai zamanto an samu mutane guda goma wanda Allah maɗaukaki ba zai kalle su ba ranar kiyama kuma ba zai musu magana ba kuma zai shigar da su azaba ta wuta. قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة وقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لمن هي في يده اسناد ضعيف an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace wasu mutane guda biyu sun sun yi jayayya sun kai rigima wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wata taguwa wa qala kullu wahidin minhuma nutijat hadhihi an-naqatu indi kowanne daga cikin su suka ce ya ce wannan taguwa an ta ne a wurina, wa kama kuma wa'annan kowanne daga cikinsu ya tsaye da hujja ya kawo hujjar shi, wa kada biha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, sai manzala sallallahu Alaihi wasallam a yi hukunci a kan wannan taguwa liman hiya fiye ga wanda take hannun shi, sai dai kuma kamar yadda muka gani hadisi ne mai rauni. Ƙalawa akharajan ladhi ba'da kuma mala ya fitar da hadisin da yake gaban shi wa kad akhraja hadha al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi walam yudif isnada walam yudha'if isnadahu sai dai bai raunanar da isnadin shi ba wa akhraja nahwahu an shafi'i ya fitar da kwatamci wannan hadisi daga imam shafi'i illa anna fihi sai dai a cikin wannan hadisi akwai tada'aya dabatan kowa ya yi kirarin cewa wannan dabbar tashi ce, walam yi da'ifi isnadahu aidan, hallo bai raunanar da isnadin shi ba. Wal hadithu dalilun ala annal yad murajjahatun lishahadatil muwafaqatin laha. Hadisin wannan dalili ne akan cewa abin da yake hannu hannu abu ne wanda za a rinjayar da wata shaida wadda ta dace da shi. Wa kad zahaba ila hadha shafi'iyu wa Malik wa gairuhuma ya zuwa wannan tafarki ne ra'ayi Imam Shafi da Imam Malik wa'anda rahma Allah ta ƙara tabbata gare su suka ta yi. Qala Shafi'i Imam Shafi yake cewa yuqalu lahumma qad istawaytuma fi ad-da'wa wal bayyina za a ce musu to ku kun zan daidai a kirarin da kowa ya tashi ce kuma a kawo hujja walilladhi huwa fi yadihi sababun bi kaununiyatihi fi yadi to kuma wanda take hannun shi dalili ne akan cewa kasancewa wannan dabba a hannun shi tashi ce huwa aqwa min sababak fa huwa lahu alfadl kenan yahi ka karhi sababin shi yahi sababin ka karhi kenan akwai falala akan ka quwwatu sababihi karhin wannan sababin na shine kasancewar wannan dabba a hannun shi wa zakara hadha alhadith malan ya ambata wannan hadisi ذهب الحدوية وجماعة من آل وابن الحنبل إلى أنها ترجه بينة الخارج وهو من لم يكن في يده wasu akwai mazabin hadawiya sannan akwai wanda albaitin nabi sallallahu alaihi wasallam yallan mazala sallallahu alaihi wasallam da imam ahmad bin hanbal sun tayi akan cewa ana rinjayar da hujja ta wanda ba a hannun shi ba qalu iz shuri'at lah domin an shar'anta mashi wannan lilmunkir al-yamin domin an shar'antawa wanda yace ba haka bai yi rantsuwa mun gane ko wa yurwa an ali radiyallahu anhu annahu qala man kana fi yadihi shay'un fa bayyinatuhu la ta'malu lahu shay wanda yake da wani abu a hannun shi hujjar shi batta mashi wani amfani sai in yayi rantsuwa zakarahu fil bahr wa ujiba an dhalika bi anna hadith jabir khas hallo malamai suka mai da murtani akan cewa hadisin jabir hadisi ne keɓantacce wa hadisul bayyina shi kuma hadisin albayyinatu alal mudda'i wal yamina ala man ankar amun shi kuma gamamman hadisi ne wal khasu mukhassas shi kuma abinda aka keɓance shi ana lura da keɓantar wannan da aka yi kuma ana gabatar da shi wa atharu ali lam yasih malam yace kuma hadisin da aka samo daga ali radiyallahu anhu bai inganta ba wa ala sihatihi duk da kuma idan an ɗauka cewa ingantacce ne fa mu'aridun bima sabaq yayi cin karo da hadisin da ya zama to ingantacce ne wanda ya huce ina almuhim a wannan hadisi dai ba hadisi ne mai rauni ba a lura da shi wa ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raddal yamina ala talibil haqq ya mai da rantsuwa a wanda yake neman haƙƙin shi wanda yake da neman wanda yake neman gaskiya shi rawahu madaruqutni wannan hadisi imam madaruqutni ya fitar da su wa fi isnadihima da'fun kuma a cikin isnadin wannan hadisi guda biyu akwai rauni na'am idan shi ba hadisi ne wanda baya da tushen zama قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على الطالب ما زال صلى الله عليه وسلم يا ميدا رنسوا على طالب الحق أبسا وندي كي نيمان غسكيا رواهما شيني ماليتي الدار قطني وفي إسنادهما ضعف وجه ضعف هذا الحديث بنغرن رون وانا حديثي أن مداره على محمد بن مسروق عن إسحاق cewa tushen wannan hadisi an same shi ne daga Muhammad dan Masruk daga Ishaq bin Furat daga Ishaq dan Furat wa Muhammadu la yurab shi kuma Muhammad kin nan ba san shi ba majhul ne shi kuma duk isnadin da aka samu majhul in dai ba sahabi bane ba to wannan isnadi iya da rauni wa Ishaq mukhtalafun fi shi kuma kanshi Ishaq bin Furat an samu malamai sun samu sabani a cikin shi kama qala al-musannif kamar yanda malam yace wasu malamai sun ce sika ne wasu kuma sun raunanar da hadisi sun ce da'ifi ne kala zabiyu fil kashif inna ishaq bin furat qadi misr sika maruf yace imam zahabi cikin littafin al-kashif yake cewa ishaq dan furat kinnan alkalin misra ne kuma mutum ne sika ya gabata cewa idan malaman hadisi suka ce wa na sika ne ana nihin mahardaci ne wanda idan ya hardace abu bayyaman cewa sannan kuma adali ne a wannan sai a ce mai fika ne na'am qala inna isa qala al-bayhaqi imam al-bayhaqi ta al-i'timadu fi hadha al-babi ala al-ahadithi ala ahadithi qasama yace dogaro akan wannan babi ana koma shi ne a hadisan da suka zo akan qasama fa innahu qala sallallahu alaihi wasallam li awliya'id dam domin manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisi ya cewa masu kiranin cewa dan uwansa an kashe shi suna neman jinin shi ya ce musu tahlifu za ku iya rantsuwa fa abau suka ki su rantse faƙala tahliful yahudu to in haka ne yahudawa za su rantse mu wa huwa sahihun hadisun sahih kuma hadisi ne wanda ya zamanto ingantacce wa saqar ruwayat fi qasama wa hi wa fiha raddul yamin kuma ya koro hadisan da suka zo a cikin babi na qasama shi kuma akwai raddi mai da wannan rantsuwa qala fa hadhihi al ahadisu hiya al mu'tamidatu fi raddil yamin ala al mudda'i mudda'i mudda'a kenan wannan hadisi sune ake dogaro a mai da rantsuwa ga wanda almudda'a wanda ya kirari idza lam yahlif mudda'a alai mudda'i idza lam yahlif almudda'a alai idan wanda aka kai karar shi ake zargin shi ya kiran tsuwa to kai wanda ka kai kara sai kai rantsuwa kuma ka dauki haƙƙinka mun gane ko قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إن مجززا المدلج نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه أنسى من حديث لقى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكي manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajenta za ta yomin wani dare wani yini masruran iya cikin farin ciki tabruku tabruku asarir wajhi wanda nada nadan fuskar sallallahu alaihi wasallama tana walqiya tana haske kuma shine khututul lati fil fi jabha shine nada nadan da yake goshi mun gane ko nam wahidun sirr ɗaya sai a ce mata sirrun wa sararun wa jam'uha asrarun wa asarratun inan ko a ce asrar ko kuma a ce asarra wa jam'ul jam'i kuma taron taro a ce mai asariru inan jam'ul jam ai tadi'u tana haske wa tastanir min alfarhi wa surur tana haske dalilin farin cikin manzo sallallahu alaihi wa sallama faqala alam tarai ila mujazzizin biki gaba mujazziz bi dammil mim mu kace mujazziz wa fathil jim kawa jim fataha thumma zay mushaddadatin maksura kawa zayun shadda kuma kai kasara thumma zayin ukhra sannan wata zayin daban ismu fa'il kenan suna ne na wanda ya aikata ya nauka na fil jahiliya domin wannan mutum ya kasance a zamanin jahiliya idan asarra asiran in ya kama wani a ɗan kaso jazza nasu ya taho sai ya yanke wannan kinshi nan ƙoƙoshi nam wa atlaqahu kuma sai ya sake shi almudlaji bi dhammil mimi wa bi dalil muhmala mudlaji kinan kawa mim da damma dal kuma wadda ba ta da diya wajimun bi zinati mukhrij kaman ma'auni ne na mukhrij نسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة kenan dangane ne zuwa mudlish dan murra dan abdul munaf kuma dan kinana nazara anifan da yace ya kalla ai al'ana dazu ko yanzu ya kalli ya kalli ila zaid bin harisa ya kalli zaid dan harisa wa usama bin zaid da dan da usama dan zaid fa qala sai ce hadhihi al aqdam wa annan qawahuwa ba'duha min ba'd shashanta daga shashe ne kenan kawahuwa ne guda tushen su guda ne wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi fi riwayati lil bukhari yazo a cikin riwaya ta imam bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala ce manzo manzo sallallahu alaihi wasallama yace alam tarai anna mujazzizan almudliji dakhala fara'a usama wa zaid cewa mujazziz kin na mudliji ya shiga sai ya ga Usama da Zaid wa alaihima qatifatun kuma a kansu akwai wani bargo qatifa bargo ne wanda yake da kamar wannan naka hannu kamar wanda za a ce barmushi nam qatifatun qad ghataya ru'usahuma sun rihe kawunan su wa badat aqdamuhuma kuma kawahuwan su a bude faqala inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd yace wannan kawahuwan to shashen su hoyi zuwa shashe ne kenan suna da alaka malam yace wa alam annal kufara kanu yaqdahuna fi nasbi usama kafirai sun kasance suna suka a danganin usama likaunihi kana aswad shadidus sawad domin cewa ya kasance mutum ne baki kuma bakin ma mai tsanani wa kana zaid abyad kuma zaid shi kuma hore ne kaza qalahu abu daud haka imamu abu daud ya fadi kenan suna ganin dammi ga wannan baki kuma ga wannan hori tsis kuma a ce yan uwan juna ne wa ummu usama hiya ummu ayman ummu usama nan ita ce uwa ayman kanat habashiyatan sauda ita ma ta kasance mutum mutum ne ya habasha ce baka wa waka fi sahih kuma hallo ya zo a cikin sahih bukhari annahu kanat habashiyatan wa nam wasifatan li abdullah wasifatan li abdullahi walidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance baiwa ce ta baban abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abdullah wa yuqalu kanat min sabil habasha ta kasance daga kuyangu wanda aka kamo a yaƙi na Habasha alladina qadimu zamanin fil wanda suka zo a zamanin giwa kissa ta giwa wanda suka zo Abraha ya zo ya rogazar da Kaaba Allah madaukaki ya tarwatsar da su ya kashe su wasarat li Abdul Muttalib sai ta kasance ta an samu kasanta Abdul Muttalib ya same ta fa wahabaha li Abdullah sai ba baban manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi kyautarta والد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت قبل زيد عبيدا الحبشي gabanin ta auri zaid sai ta auri ubaid mutumin habasha fa waladat lahu ayman sai ta haifa mishi ayman fa kunyat bihi sai aka yi kace mata ummu ummu ayman idan sai aka mata alkunya da wancan wa shaharat bi kunyatiha kuma ta shahara da alkunyarta wasmuha baraka sunanta baraka والحديث دليل على على اعتبار القيافة حديث wannan dalili ne a bisa lura da hukuncin kiyafa ita kuma kiyafa ne iya thubutun nasab shine tabbatar da dangane da wasu alamu wa hiya masdar qafa qiyafatan tushe ne na qafa kiyafa wal qaif shi kuma wanda yake da wannan ilimi ko sani allazi yatatabba'u al-athara wa ya'rifuha shine wanda zai bibiyi gurabe da wasu alamu kuma ya san shubha ar-rajul bi abihi sai san kamannin da da uban shi mun gane ko da ya ga wani ya kalli kamannin shi sai ce wane di yanda za a yi dan wane ne da wannan alamu da yake gani wannan sai a ce mishi kafa wa akhihi ko kuma ya ga wane ya ce kai wane dan uwan wane ne wa nahwihuma da makamantansu wa ila itibariha في ثبوت النصب ذهب مالك وشافعي وجماهير العلماء مستدلين بهذا الحديث lura da wannan hukumci na wannan kiyafa da wannan ra'ayi ne imamu malik da imamu shafi da sauran malamai mafi yawancin malamai suka tahi suka kawo hujja da wannan hadisi wa wajhu dalalatihi ala al'amal biha kuma fuskar wannan dalilansu abin da ya nuni saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da wannan abin da wancan mutum ya faɗi ma ulima min annal takrira minhu sallallahu alaihi wasallama hujjatan shar'iyya hujjatun shar'iyyatun abu ne sananne cewa manzala sallallahu alaihi wasallama abin da ya tabbatar da shi to wannan hujja ce ta shari'a li'annahu ahadu aqsami sunna annabawiyya domin takriri ɗaya daga cikin kashe-kashen sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wala yayi dogon bayani yin shi zai ja lokaci Naam. Naam. kan kisal Naam. Kala mujazzaz mujazzaz al-mudliji qa'ifun ishtahara bi ilmi al-qiyafa kenan mutun ne wannan mujazzaz kinan mudliji mutun ne wanda ya zamanto ya shahara da ilimi na qiyafa sanin sauki yanzu akwai mutanen da da sun ga sanka to har abada duk inda suka gan san wannan ko a ina ne sun ce wannan san wannan ne wannan irin su sune ake cewa a kafa wa hiya ma'rifatu asbabin nasi bima bainahum min tashabuhi shine ilimin sanin danganan mutane abin da ke tsakanin su na kamanni wa usama huwa bin zaid usama dan zaid wa kana zaid abyad wa usama aswad kenan zai da abu hori ne kuma usama baki ne li'anna ummuhu habashiya min sabi min sabil habasha tana daga cikin wa'anda aka kamo a yakin habasha alladhina qadimu zaman al-fil wanda suka zo zamanin qissa ta giwa wa kana al-kuffar yaqdahuna fi nasbi usama fa kana qawlu mujazzaz qadiyan ala tilka al-aqawil sai zamanto wannan magana ta mujazza sai ta zamanto ta yi hukunci ta yi alƙalanci a bisa wannan maganganu na kafirai da suke cewa ba dan shi bane ba baya da dangane da shi wallahu a'lam ina ga lokaci yayi halin abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba mana